littafi wallafar Sheikh Al-Allama Abdulrahman bin Nasir As-Sa'idi rahimahullah yau muna safiya ta biyu ga watan Sha'ban shekarar hijira alif da dari hudu da arba'in da shida wanda kuma ya zama muwafik da ɗaya ga watan februari miladiya shekara 2025 za mu tashi akan tambaya ta 20 daidai ma hiya al'auratu allati yajibu satruha mece ce al'aura wacce ya wajaba a sitota ta الجواب أمسى للعورة إطلاق في باب سترة الصلاة وإطلاق في باب تحريم النظر والحكم فيها متفاوت ما ليس للعورة إطلاق في باب سترة الصلاة وإطلاق في باب تحريم النظر wato al'aura tana da itlaki guda biyu itlakan itlaki guda biyu nan ce itlaki a nan ana nufin ma'ana ana sakin ma'anarta ta fiskoki guda biyu wani lokaci akan saki ma'anarta ana nufin kaza wani lokacin akan saki ma'anarta ana nufin kaza al'aura tana da ma'ana a babi na sutura a sallah sannan tana da ma'ana a babi na haramcin gani don ana babi na suturar sallah to kallon da ake al'aura daban idan ana babi na gani da ido kallon da ake wa al'aura daban duk lokacin da za a yi maganar sutura suturci al'aura a musulunci to akwai bukatar la'akari da waɗannan bambance-bambancen guda biyu yana daga cikin sanin al'ashbahu wa nazair yana daga cikin muhimmancin sanin al'ashbahu wa naza'ir ma'ana al-furuk wa takasin wanda mun taɓa karantawa da ku na haka sanin bambance-bambance yana taimakawa mutum ya aje kona ba mahallinsa amma al'auratu fi babi satriha fi salati mala ya ce amma al'aura a babin suturce ta a sallah famin ha mukhaffafa wa hiya auratu ibnu sab'i sinina ila tamam al-ashr fala yajibu an yastura fi salati illa al-farjayn faqat akwai al'aura mukhaffafa a babin sutura ta sallah akwai ta farko mukhaffafa wato al'aura da take mai sassauci wata shari'a ta yi mata sassauci wahiyar auratu bin saba'i su ne take al'aurar ɗan shekara bakwai ila tamamil ashiri zuwa shekara goma fala ya jibu an yastura fi salati illa alfarjaini faqat baya wajaba a kansa ya suturce a sallah sai kadai farjin nan guda biyu ma'ana gabansa da bayansa suturce gabansa da bayansa wanda yake da wannan irin wannan shekaru da shari'a tana masa kallon yaro wanda bai kai ake masa murahiki ba sai ya haura goma ne daga goma ne isa mai kaiwa matakin murahaka daga bakwai zuwa goma wannan tsakanin shine lokacin ma da ake fara gwada masa abubuwa na tarbiyya to a wannan tsakanin yana da uzuri wa minha daga ciki akwai mughallaza al'aura wacce take shari'a ta kausasa a kanta wa hiya auratul hurra albaligha ita ce al'aurar ya mace wacce ba baiwa ba ita ce alhurra ya mace wacce ba baiwa ba albaligha kuma wacce ta balaga wannan kan shari'a ta tsananta akan wannan wa kulluha auratu fi salati illa wajhaha a banda fuskata dukkanin dukkaninta al'aura ce a cikin sallah kun ga ya sha bamban da wani abu daban ba ba sal wajen gani ya sha bamban da gani kaga wajen ubanta ko wajen danta ba za a ce dukkaninta al'aura ba balantana wajen mijinta magbaikin magana ce ake akan sallah aka ce dukkanin ta al'aura ce illa wajahaha in banda fiskarta ba a rufe fiska a sallah mace ba ta sa niqabi a fiskarta in za ta yi sallah umuma har har har namiji ko lokacin da aka zo maganar corona corona nan da maganar kan mama nan kan eh wannan wannan fasmas nan mu dai nan Najeriya da yake irin wani abubuwan ba lallai ne ma hankali ya kai gare su ba kawai an yi ta yi amma kasashen da kasashen da suke da bibiyar abubuwa sosai na addini takatsantsan da hada ta ilimi to tuni suka farga akan meye hukuncin mutum ya rufe fiskarsa ya rufe bakinsa da wannan abin wadda yana rufe zaka ce ko fiye da rabin fiskarsa fiye da rabin fiskarsa ya rufe ya yi sallah a haka eh matsala ce da aka tattauna ta gaskiya ba ma mu anan ko zancen ma ba ba ji ba to a koda a mace fiskar ta ba al'aura ba ce a sallah balle namiji to ba abin rufewa ba ko fi kafai hawa kadamai ha an ahmad riwayatani daga imamu ahmad bin hanbal dangane da tafukan hannayenta da da kafafunta an samu riwaya biyu almashhuru wujubu satrihima abin da ya fi shahara mazhabar hambaliya shine wajibcin suturce su wato tafukan hannayenta da kuma kafafunta abin da ya fi shahara a mazhabar hambaliya shine wajibcin suturce su kamar yadda mu a malikiya da hannu da fiska ba wajibi ba ne amma kafarta wajibi ne suturce kafarta wajibi ne wa minha daga cikin al'aura akwai mutawassita al'aura matsakaiciya wa hiya man adal mazkurin ko su ne wadda suka wanda ba waɗanda aka ambata ba ba yara ƙanana shekara bakwai zuwa goma ba ba kuma mata baligai su kuma yayaye ba to kaga anan kenan zaka ce wadda ya haura shekara goma kafin balaga ko namiji ko mace ko namiji ko mace sannan haka mace da ta balaga baiwa ta shigo ciki kuyut din sun ci waɗannan suka abin wanda ya haura shekara goma tunda aka ce bakwai zuwa goma wanda ya haura shekara goma kafin balaga ba a yi maganarsa ba sannan an yi maganar baliga mace ko amma ya to kenan ba a yi maganar baliga mace baiwa ba sannan sai waye ba a yi maganarsa ba sai ɗa namiji baliki ɗa namiji baliki to malam ya ce waɗanda ba ambata ba su ne suke da al'aura mutawassu tsafai da kulufi auratin ama don haka zai shiga abinda zai shiga ciki al'aurar baiwa za ta shiga ciki cikin al'aurat al-mutawassita walau baligha ko da baliga ce ko da baliga ce wal hurrat wal hurrat ghayr baliga hakan nan al'aurar ya wacce bata balaga ba ita ma za ta shiga shi ne ce muku daga goma zuwa kafin balaga ko namiji ko mace ya wace ba baiwa ba gairil baliga wace ba baliga ba warrajuli albalig sannan haka al'auran namiji baligi su zai shiga ciki cikin al'aura almutawassita wabni ashir ilal bulughi da ɗan shekara goma zuwa balaga wannan tazarar min hubin wa abdi ko ɗa ne ko bawa ne wa kullu ha'ula ya auratuhum fi salati min surati ila rukba dukkan waɗannan al'aurarsu a sallah min surati daga cibiya ce ila rukbati zuwa gwiwa wa aqallu mujzi'in fi zalika ma yasru basharat al-badr fa kullu na fa kullu ha'ula'i auratuhum fi salati min as-surati ila rukba dukkan waɗannan al'aurarsu a cikin sallah daga cibiya ne zuwa gwiwa ma'ana waɗannan da duk aka ambata hakenan har baiwa wacce take baliga idan ta rufe abin da ya ke cibiya zuwa gwiwa to za ta iya sallah a haka za ta iya sallah a haka hakan nan namiji baligi zai iya sallah a haka wa aqallu mujzi'in fi zalika kuma mafi karancin abin da zai isar na na na sutura ma yasturu basharat albadal abin da zai suturce fatar jiki eh abin da zai suturce fatar jiki shine mafi karancin abin da zai da zai da zai isa da zai biya bukata wala budda an yakuna satir mubahan amma dole ne kuma abin da zai suturce din ya zama mubahan ma'ana ya zama ya zama ya halatta amfani da shi a shari'a mubahi mubah a nan tun da babin sutura ne to ya hada abubuwa da yawa sosai ya zama ba ana magana ba ana magana kadai tsarki tsarkin tufafin bane daga najasa a ya hada da halaccin mallakarsa ya hada da halaccin mallaka sai zama to shi yasa nace nace ya zama ya halatta ya halatta amfani da shi a shari'a to shine ya hada halaccin mallakarsa da kuma tsarkinsa daga daga najasa wa samma qismun akhar أغلظ من هذا كله وهو أنه يجب ستر جميع بدن الميت بثوب لا يصف البشرة صغيرا كان أو كبيرا ذكرا أو أنثى وثم قسم آخر غاونكما نعم وسيأتي إن شاء الله تصيله a tambaya ta gaba kenan to shi yana ba karatu wani ya ce eh wata ya ce insha Allah tafsiri wato bayanin bayanin irin irin tufafin da ya halatta din zai zo bayanin da dake dake zai zo nan gaba na wa thamma qismun akhar ga wani kuma kismi daban samma ya sha bamban da summa mai samma zarfi ne ga wani kuma ismun akar wani bangare na daban aghladu min hadha kullihi wa da du ya fi na bayan abana kausasawa shari'a ta fi bashi tsanani na al'aura wa huwa annahu yajibu satru jami'i badanil mayyit shine wajibi ne a suturce dukkanin jikin mamaci da saubin da tufar da la ya siful basharata tufafin da ba zai ba da kamannin fata ba sagiran kana au kabiran wannan gawar karami ne ko babba zakaran au'unsa namiji ne ko mace ka kara da cewa ɗa ne ko bawa kawai ka ba in dai mamaci ne to alfarmar yanzu ta koma alfarmar gawa ba yanzu an daina la'akari ko da cewa wannan karami ne wannan babba ne wannan mace ce wannan namiji ne in ya zama gawa to alfarma iri ɗaya ce da haka za a lullube shi da tufafin da ba zai ba da kamannin al'aurarsa ba ko kuma wani abu a jikinsa wadda ma ba al'aura ba ne amma ba za a so a gani ba dan mamaci ba iya al'aura ce wacce aka saba ta al'ada take al'aura ga mamaci ba a'a ko a wuya ne abinda ba za a so a gani ba to al'aura ce ga mamaci don haka wajibi ne a kiyaye masa alfarmarsa shi yasa za ku ga mamaci yana da yana da alfarmar da da rayayye ma bai da ita akwai wani littafi ahkamul jirahat al-tibbiyya na na الدكتور الشيخ العلامة ابن malamin Muhammad al-Muhtar al-Jakni rahimahullah wadda ya yi shi risalar da ce ta doktora na jin yana wajen can madan kwanan na yi karatu a cikinsa wadda ya yi shi akan ajiyar hatu tubbiya kan abin da ya shafi abubuwa wannan mai zance operation da operation surgery bi jami'a anwa'i da dukkan nau'uka na surgery da transfer wane ne a ƙarin jini ne a ɗaukar dashen waye dashen waye da sauran su irin abubuwa so har da magana akan wannan tiyata wa matacce za ga yadda malama suka suka yi tsantseni sosai akan abin da ya shafi akan abin da ya shafi gawar musulmi akan abin da ya shafi gawar musulmi ko mace ta mutu da da a cikinta ana ganin da ransa za a iya tiyata a cire shi don a ceci rayuwarsa shi ko kuwa za ga abin kamar da sauki kamar kai aka tambaya za ka ce a a ceton rai ne a ciro shi mana to amma in ka ga abin da malamai suke cewa aka yi sai ka ga abin ba shi ba wai ba wai da hankali ake yi duk kuma saboda alfarmar gawar mala yace alhalu sani hali na biyu wannan halin hali na farko shine al-itlaqul awwal kenan na maganar suturar sallah al-itlaqus sani shine al-halu sani ko auratun fi babin nazar al-aura a babin gani wa huwa an-nazaru ila ma wara as-siyabi shine kallon abin da yake bayan tufafi min badanil insani na jikin mutum kallon abin da yake bayan tufafi na jikin mutum fahuwa aidan talatatu aqsami shi ma ya kasu kashi uku kallon abin da ke bayan tufafi abin da ke bayan tufafi shine cikin jiki kenan ko yawa cikin jiki to ya kasu kashi uku akwai shadidun da khafifun da mutawassit shadidun akwai al'aurar da aka tsananta kallanta wa huwa nazarul rajuli baligh shine kallon namiji balagagge bi shahawati wanda yake ma'abocin sha'awa ai akwai namiji wanda ba baligi ba bayin kan shi da ake fara rajul ko yawa sannan kuma akwai kuma namiji balagagge amma kuma zairu ulil irba shi ba ya da abin bashi da bashi da sha'awa to ana magana akan gawurtacce to kallon namiji baligi ma abocin sha'awa lil hurratil baligha ga mace wacce take baliga ita kuma al ajnabiyya kuma wacce take manesanciyarsa manesanciya an ce al ajnabiyya al'adinabiya wacce ba muharramarsa ba ba matarsa ba ta ce adinabiya hada mulakhasu ma'anar adinabiya allati laysat mahramatan lahu wala zauja ita ba muharramarsa ba ita ba matarsa ba to duk wacce kenan ya halatta ya aure ta ya juzu an yankihaha aw yatazawwaj aw yaqida alaiha shar'an to to wannan ba muharrama ta bace duk wacce ya halatta ya aure ta a shar'ance kuma ko da a ce kuwa wani abu ko da a ce akwai wani mani'i mu'akkas wa in wuji da mani'un mu'akkatan ko da an samu wani mani'i na dan wani lokaci misali a ce matar wani ai kaga ba zai aure ta ba ko ko abin da zai hana auren ta na dan wani lokaci ko yar uwar matarsa kanwar matarsa ko yar matarsa kaga ba zai yi aure ta ba ko amma na wani lokaci to wannan duk suna cikin ajari ba zai ce ba a to ai tun da wannan yanzu ba zai yi wani aure ta ba muharrama ta ce tunda muharrama ta ce ai a inda zai yi ka aure ta watan wata rana to shi kenan yanzu tana cikin ajari to muharrama ta hariman mu'abbadan ita ce kadai sai matar ka don an ce ajnabiya duk sauran ka haɗa su don haka nan da aka ce kallon namiji baligi mai sha'awa bilhudratil baliga ga ya wacce ta balaga kun ga kenan wacce ba ta balaga ba baya cikin al'aura mai tsanani sannan al'ajnabiyya ita ma kuma ajnabiyya man ya san ciya ghairul qawa'i ga wani kuma du ga wani kuma du wannan ihtirazi ghairil qawaid wacce ba tsohuwa ba wacce ba tsohuwa ba ne ne Allah ta'ala ce akan su wal qawaid min jinan min tashin Allah tilar ne ka yawwa to al qawaid wanda suke tsofi zaunannu waɗanda babu sun riga sun yi ritaya daga laraba ma nan suka ɗauki sunan ritaya ai kwarai da gaske ƙo'ud ba suna ce ritaya ƙo'ud suna ce fulanin ta ƙa'ada ma'ana ya yi ritaya to mata da suka yi ritaya kenan daga matan taka suna jiran mutuwa to waɗannan na faɗa ka sai na tuna wani abu da ya taɓa faruwa a gabana a wani gidan mai irin tsofi masu baran nan wata tsohuwa ce tana tana bara sai wani mutum shi ma shi ma tsoho ne shi ma bara yake a wajen sai an ba su sadaka shi ne sai an haɗa su a sadakar sai ya ce mata ya ce mata ta kawo canji ta ce ba ta da canji ya ce mata ya za a yi kenan ni ko ba zan iya ba zan iya bar miki ba ta ce to me yasa ba za ka bar mu aikai namiji ne ya ce mata a to ni namiji ne ma ya ma yan wata ce ko kina ganin kin wuce ne kin wuce kin wuce aure ne ai ke ma baki wuce aure ba sai yanzu ai yanzu hakan nan ke ina yanzu kamar yani sai wanda dan can ta ji shi wani sun ci masa haba da ti yace yanzu ya kamata ka dinga faɗin irin wannan magana a wannan tsohuwar yace ka kaddara wannan tsohuwar baba nan kace ko in mafi za ka ji daɗi wani ya gaya mata wannan abu yake ba zai daɗi wani sai ba daidai wani uwar wani ce don an ce alkawai din ma akwai waɗanda sai ka ga daidan su ce ga kai tsohuwar da za a ganta tsohuwa kallanta bai dame ka ba akwai wadda shi kuma yana neman irin ta ya aura don haka abu ne nisbi tsofi فيحرم إلى شيء من بد فيحرم إلى شيء من بدنها لا وجهها ولا يديها ولا قدميها ولا شعرها المتصل لغير حاجة فيحرم توسي كلن يحرمتا فيحرم النظر tunda magana ake akan nazar nazar sai kallon ya haramta ila shay'in min badaniha zuwa ga wani abu na jikinta ila shay'in min badaniha zuwa wani abu na jikinta la wajaha wala yadaiha ko fiskarta ko hannunta ko hannayenta wala kadamaiha hakanan la kafafunta wala sha'raha hakanan la gashinta almuttasil gashinta wadda yake hada a jikin wanda yake hada da a jikinta ba wanda aka yanke misali wajen kitso ko wajen tsifa kaga curin gashi a ƙasa ba na aka haramta ma kallo ba a sharul muttasil gashin da yake jikinta lighairi haja ba tare da wata bukatar ganin ba ba tare da bukatar ganin ba san malantin da mazhabar hambaliya akan sha'anin ganin mata gaskiya babu babu babu kafar sassauci babu kafar kafar sassauci eh kuma masu sassaucin ma jumhurin malamai fiska na ya tafin hannu masu sassaucin ma fiska da tafin hannu shine kawai sassauci da har aka samu sabani a rufe fiska ko rashin rufe fiska wajibci rufe fiska ko rashin wajibci rufe fiska ga kiyamaci amma in ban da nan ba to babu ma yadda aka yi saɓani Allahu Musa wa khafifun da kuma al'aura mai sauki sai gani mai sauki wa huwa nazaru rajuli ila zawjatihi gani mai sauki shine wanda shari'a ta yi ko oho kallon mutum zuwa ga matarsa wa surriyatihi da kuma abunan ɗinsa sadakansa surriya ita ce sadaka saboda a fakaice ake ganawa da ita za ka ce mata surriya da sadakarsa wa nazariha ilaihi da kuma ita ma ta kalle shi wa yajuzu li kullin nazaru jami'il badani jami'i wa yajuzu li kullin nazaru jami'i badani al-akhar yaya na ku yake nazaru jami'i badan yana da ma'rifa ko ba da shi na an zo an tafka ma'arifa muna wani fi'ili ne ma nazara
a a ta nazara ba zai yi eh me wannan harkar ta kuskure ce eh fa yajuzu li kullin nazaru ni sai aka rubuta jami'il badanil akhar ba zai yi ba ba zai yi ba jami'il badanil akhar ba zai yi jami'i badanil akhar babu alif da lamu a cikin badan eh naku babu wa to shine da dai
ma kai kusure eh wannan a nazaru eh nazar eh nazar na ji wannan mallan aliyu ya ce nazara na kira ma ta shi
okay okay likullin likullin an-nazar jami'i alikullin nazara on eh okay na kira eh haka ne tunda ya sun ba za ya zo fi'ili zai zo na kira amma amma dai amma dai ba ba fi'ili bane ويجوز لكل نظر جميع البدن جميع بدن الآخر يا حلتا ga kowanne namijin ko macen ya halatta nazaru jami'i badanil akhar kallon dukkan lahirin jikin dan uwan ɗaya ya halatta wa kadhalika nazaru aurati man duna sab'i sinin hakan nan kallon al'aurar wanda yake kasa da shekara bakwai shekara shida biyar uku ɗaya jariri wa tasmiyatu hadha an-naw'u auratan tajawuzun bi adl taqsim malam yace ambaton wannan wannan nau'in da sunan al'aura malam yace tajawuzun karan bi adl taqsim kawai dai saboda saboda ya zo a babin rarrabawa an zo babin rarrabawa to shikenan za zai shiga cikin al'aura saboda idan ba a saka shi a wannan babin ba to zai zama ba za a yi magana a kansa ba a ina za a same shi dole sai an zo magana al'aura ne ya fito kamar wajen malamin usul ne da suka al'akamu taklifiya guda nawa ne guda biyar ko a- alwujubu da annadbu da attaharimu da alkaraha sai al'ibaha to al'ibaha suka ce shigo wasa cikin al'ahkamun taklifiya ta jawuzi ta jawuzi idan ba a sako da shi nan ba a ina za ka ambace shi amma alal hakika idan ka dubi abin za ka ga a alwujubu da annadbu umarni ne Hmm? An- a- a- at-taharimu da alkaraha hani ne al'ibaha kuma ba umarni bane ba hani bane ba umarni bane ba hani bane to amma idan idan baka sake anan din ba to a ina za ka kawo shi sai ka kare sai ka kare rabaraban ka baka ambace shi ba saboda ba shi da mahalli to sai aka sama masa ya fi kama da wannan mahallin sama da ka dauke shi kuma ka sa shi cikin al-ahkamul wada'iyya to to kamar haka ne eh, jariri yanzu misali jariri da aka haife shi al'aurarsa ba ta da hukunci ba ta da hukunci ba za ma ka kira ta al'aura ba ba ta da ma'ana to haka miji da mata a tsakaninsu daga ita sai shi daga shi sai ita al'aurarsu ba ba ba ta da hukunci ba ta da hukunci domin dama me dama me- me ake gudu ne kan al'aura to ya kare tsakanin mata da miji to kuma me kallo kuma su ne don haka sai ya zama ba shi da hukunci ba shi da hukunci to amma an batansa al'aura ma da yake tajawuz tara ce amma in ba haka ba kwata kwata ma in ka ce ba al'aura wani ba ba za a maka runtu ba eh a tsakanin su su ba al'aura ba ne wannan ba za mu rinto amma tun da takasim ake yi to zai fado a babin a babin takasim a babin rarrabe fa- fa- rarraba zance a a ta juzu ba zai yiwu ba ta juzu kuma a a zai yiwu ba ta jawuz ta jawuz ba ta juzu na na na na ya ju ja bai juzu ja bai juzu jawaza wa nau'in mutawassit da kuma nau'in kallo wanda yake matsakaici wa huwa nazaru rajuli ila rajuli shine kallon kato zuwa kato wa nazarul mar'ati lirajuli wal mar'a da kuma kallon mace zuwa ga namiji da kallonta zuwa ga mace uwarta wa nazaruhu li zawati maharimihi da kuma kallon namiji zuwa ga maharramansa nasaban na jini kamar uwa da ya wa rada'an da kuma na shayarwa kamar wacce ta shayar da shi a matsayin ta zama uwarsa ko wacce aka shayar da su ta- tare ta zama kanwarsa wa sihran da kuma surukunta kamar uwar matarsa da kuma matar babansa wan nazaru li hajatin ya hada da kallon bukata abuwan wan nazaru li hajati khitbatin kuma ya hada da da kallon bukatar nema neman aure wa mu'amalatin da kuma wata ma'amala da a nan ba san mala yake nufi da ma'amala Mm. na dan bibi kuma wasu abinan ɗinsa ko zan gano me yake nufi a nan ban gano me yake nufi da ma- da ma'amala a nan ba kallon bukatar neman aure wannan wazo eh amma kallo wan nazaru li hajati khitbatin kallo dan bukatar neman aure wazo amma wan nazaru li mu'amalatin ko li hajati mu'amalatin kallo don wata bukata ta wata mu'amala wannan ban gane ne wannan kin wa nazarul ama da kuma kallon baiwa kallon baiwa na eh zai yi hakan yake nufi amma da ya kamata ya- ya bambanta shi sakinsa mu'amala din kamar ya ware da abubuwa da yawa a gane yawa amma da zaka lau khairan zai yi abin da yake nufi mu'amala haka ta saye da sayarwa ta tambaya zai je wannan maganar rashin lafiya zai je ya ambata a gaba Eh, ya ambata a gaba a wato abin da ya dan daure mun kai yasa na gaya muku hakan shine idan aka ce mu'amalar ta saye da sayarwa ne ko ta tambaya ko ta koyarwa ko to ba zai yiwu bane sai an gani yanzu idan muka ce idan muka ce yanzu wacce za ka nema da aure ko idan ka bukaci ganin fiskarta ko ka bukaci ganin hannunta ko ka bukaci ganin kafarta ko korinta kana ba mu mamaki ba amma in za ka sai abu a wajen mace me bukata sai ka ga fiskarta in za ta saya me bukata sai ka ga hannunta ko sai ka ga kafarta shi yana gaba malam ya kawo duk wannan buka- wannan abu nan yana gaba to sai ya zama tunda kaga da bai ambaci i- i- i- bari mu karasa gaban ku gani wa yajuzu min zalika ma jarat bihi al'ada so sai ya halatta gwargwadon yadda al'ada ta gudana wa huwa ma yadharu ghaliban shine abin da galibi ke bayyana wa shartu hadha Allah ya kuna ma'ahu shahawa sharaɗin wannan kar ya zama akwai sha'awa tare da hakan fa in kanat idan ku akwai sha'awa lam yajuz bi halatta ba wa mithluhu irin wannan ne an-nazaru lil ittirar kallo don matsuwa ka nazarin tabibi kamar kallon da likita zai wa mace wal munqidh min mahlakatin da kuma mai cetowa daga wata mahallaka wa nahwi zalika da makamancin haka kaga duk mai rukuya a ciki zaka sashi a ma baka sashi a da likita ba zaka sashi a makamancin haka fa hadha yajuzu bi qadar darura wannan ya halatta da gurgudan larura to waccan wancan wurin kaga sai ka kasa gashi bashi hali saboda kar ku manta kallon namiji zuwa namiji da kallon mace zuwa mace da kallon mace mace a kallon mace zuwa mace kallon mace zuwa namiji da kallon muharramai ko da kallon mai neman aure dukka a ce za su zama iri ɗaya da kallon mai saya da kallon mai sayarwa da kallon malama a aji da kallon ɗaliba a aji su ne dama mu'amala da za ka iya cewa to shi yasa antum ka tullabi ilm ai ba fasarar mu'amala ce ba mu sani ba amma me ake nufi saboda wani lokacin abin an kawo shi jumla ko kalma sawwara shi sawwara shi shine saninsa ba sanin fassara shine kaɗai yake wadatarwa a sanin kalma ko sanin jumla ba tasawwur ɗinta tasawwur
malam ya faɗa da na kasuwancin rashin ganin fuskar ka'inci zai iya shigowa ciki. misali in aka samu wani koda yarjejeniya ne daga baya baka ga fuskar ta ba ko ita bata gane waye kai ba in aka zo maganar wani abu na shaida ko da an samu matsala a wannan mu'amalar kasuwanci ka'inci zai iya shigowa ciki kuma ka ganta na ganta misali fuskar ta ba.
wato malam ahmad ba na son mu tsawaita a wannan babin dukka waɗanda aka kawo misalinsu a nan wajen dukka za a ga cewa galibi babu wani hatsari amma itlaƙin mu'amala za a iya samun hatsari yanzu wani abin da kafar adam bai da zabiti cewa saboda gudun ha'inci to in saboda gudun ha'inci da ya za ka iya sanin wacce za ta hayince ka da wacce ba za ta hayince ka ba sai dai a- ya zama kenan kawai duk sanda za a irin wannan hulɗar kawai ya zama cewa za a iya gani wannan ganin fa da aka hada da ganin muharramai aka hada da ganin mace ga mace yana nuna maka cewa fa za a iya gani ba hijabi za a iya gani ba hijabi da kaya na al'ada wanda mata suka saba sawa adatan irin kayan da mata yan uwata za su iya ganin ta a ciki irin kayan da mahaifinta zai iya ganin ta a ciki a ce customer ta ma zai iya ganin ta a ciki
ya ɗauka ya fuska kawai a'a kitsin ba wannan bane eh kuma wannan zai nuna maka yanzu a nazar li hadasti khitba gani dan bukatar nema neman aure wannan yana nuna maka cewa shi ma yana tarayya da irin ganin muharram kaga kenan maganar malam tana nuna cewa wacce zaka nema da aure kana iya kallanta irin kallon da muharraminta zai zai zai mata sabani da jimhur malamai suke cewa fiska da tafin hannu kana iya mata kallon da muharramin ta zai mata don bukatar neman aure to wannan ba za mu yi mamaki ba ai ba za mu yi mamaki ba kuma dama ka iya cewa shine yafi dacewa to amma sai aka hada duk wannan kallon sai aka hada shi da wata ma'ana au mu'amala to wannan abun mu bashi yadda muka same shi har sai Allah madaukakin sarki ya sa an gano wani abu ko ni na gano ko kun gano eh na alaikum salam kamar yadda ka faɗa ta jawuza haram ba zai shiga mu'amalar aure ba
kamar da mu'amalar auratayya
mamar aure mun gama da shi ai ai yana can yana can baya ai shi kai ogani aka ce maka ma yawa saboda an na kawo eh ha aha faɗa abin da kike so faɗa saboda an kawo neman aure a gurin to sai aka biyo sai da kamar an haɗa su eh a gurin ai mu'amalan ne ai abin da ya haura neman aure an shiga cikin aure eh abin da ya haura neman aure in ya- in magana ce ta aure in aka wuce neman aure sai me sai aure in an riga an yi aure ko mun wuce wannan wurin yana cikin eh, ita ce al'aura mukhaffafa wata ba malam ma yake yace ma tajawuz ne shigo da shigo da kiranta ma al'aura Mm. na'am eh a ban shiga wannan zancen ba shiga wannan zancen ba yanzu ba maganar ba muna maganar ba muna ma- magana akan matsalar ganin matsalar ganin ganin mai nema zuwa ga wata zai nema bane matsala ce ne da kanta yanzu wannan mun biyo ta kan hanya ne kawai na fitar da wani istinbatu muka muka wuce ne ishara zuwa ga wani abun da malam ya ya ya- ya- ya zo da shi saboda ku ɗaliban ilimi ne faɗan hakan zai ƙara wayar maka da kai cewa meye meye matsayar malam akan wannan abu domin inda a ce iya fiska ne da tafin hannu to da malam ya kawo shi a can na farko a shadid eh? neman aure da ya kawo shi a can a shadid tunda can ne ya ambaci ne ya ambaci fiska ko Eh, za mu ƙara tambaya ɗaya ko ko da gurguje ne Eh, saboda karatun da tafi mal fariqu bayna siyabi al mubaha min al muharrama wa idha kana muharrama fa hal tasihhu bihi salatu am la menene bambanci tsakanin tufafi na halal da tufafi na haram idan kuma tufafin ya kasance na haram shin sallah da shi ta inganta ko kuwa shine abin da malam yace zai kawo bayaninsa aljawabu amsa al'aslu fi siyabi al- wal libasi asali a tufafi wal libas duk ɗaya ne asiyab da al libas al ibaha asali shine halal قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق فأنكر على من حرم اللباس والمطاعم والمشارب التي أخرجها لعباده نعمة منه ورحمة sai Allah ya yi inkari akan wanda ya haramta tufafi da abinci da abin sha wadda- wadda akhrajaha li ibadihi wadda ya- ya ya halitta su ya samar da su ya fitar da su domin bayansa ni'mata minhu rahma dan ni- ni'ima a gare shi da kuma jin kai fadalla ala anna aslaha al-ibaha wannan sai mai asali waɗannan ababen na amfani shine halacci akhraja li ibadi ya fitar li ibadihi eh wasu suka ce wannan lamun ta hil ne ta halacci ne wasu suka ce lamun milki ce ta mallaka ce wasu suka ce lamun ta'alil domin su akai eh, duk kuma zai iya dauka hatta ya atiya min ash-shar'i ma yadullu ala at-tahrim asali shine halal ne har sai eh, sai abin da yake nuna haramci ya zo daga shari'a shikenan kamar yadda cikin suratul baqara Allah ta'ala ce huwa allazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an lakum wannan lamun din yadda wacce take ma'ana wacce take haka ma'anar wannan take lakum shi ya halitta domin ku ko mallakin ku eh, ko halacci a gare ku mafil abu duk abu da ke ban kasa jami'an gaba daya wanda kayan amfani ne kayan amfani ne to me to halal ne sai abin da shari'a ta haramta su baka bukatar dalili akan amfani in dai amfani babi ne na amfani to baka bukatar dalili sai sai an kawo maka dalili makarfin a masallaci lasifika a masallaci sai sai an ka ka- a dora maka nemo a hadisan microphone ko hadisan laptop. kayan amfani amfani gani ko mu lokacin na rigimar malamai kwanan nan eh, malaman mu malaman su Isa Ali da da Malam Idris akan carbi eh yayin da shi shi Malam Is- Malam Isa Ali ya karaja carbi a matsayin ala kayan amfani kayan amfani kaga an in ya fito a babin kayan amfani ba ba abin da ba yadda ka iya sai dai ka halatta sai masa ka ce halal in ya fito a babin kayan amfani in dai ba wani hadisi ne za ka ce as-subhatu haram naha anil subha Eh, kaga in ba wannan dalili ne zo shi yace haram tarbi haramun bane ko mazala ya hana tarbi ba don ka dauke shi a matsayin ala kayan amfani to kayan amfani duka huwa ladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an an gane ko yawa yayin da shi kuma malam Idris ya tafi akan bid'iyatul abina eh, eh, eh, abina ya subha akan cewa bid'a ne shi kuma bisa la'akari da me da suffa siffar aiki aikin wannan ya duba aiki wannan ya duba ala na'am wa dakhala fi hadha al-asl jami'u ma tuttakhadhu minhu al-aksiya wannan asalin sai ya shiga ya shiga cikin jami'a da khalafi hadha al-asl jami'u ma tutakhadhu minhu al-asiya cikin wannan asalin duk abin da ake rukun tufa rikan tufafi da shi ya shiga ciki duk abin da ake rikan tufafi da shi ya shiga cikin wannan asalin wani asali halatti halatti min ayi nau'in kana kowane nau'i ne wa huwa mubah halal ne ولم يحرم الشارع إلا أشياء مخصوصة shari'a bata haramta ba sai wasu abubuwa ke bantattu tarji'u ila hifdhil ibadi min ad-darari kuma su din ma suna komawa ne zuwa ga ka- kiyaye kare bayi min ad-darari daga cutuwa fi dinihim addinin su wa ma'ashihim da kuma rayuwarsu yasa Allah madaukakin sarki baya haramta amfani da abu sai abin da zai zama mai ya zama mai cutarwa Eh, baya haramtawa sai abin da aikata shi cutuwa ne wal muharramu min al-libasi abinda aka haramta na tufafi in ma li maqsadihi al-khabith ko dai saboda hanyar neman sa gurbatacciya kal maqsubi wa nahwihi kamar kayan kwace da makamancin sa fa hadha tahrimuhu amul lidhukuri wal inas wannan haramcin sa ya game maza da mata اشتراك الجميع في المعنى الذي حرم لأجله saboda duka sun yi tarayya cikin ma'anar da aka haramta domin sa shine ne shine kwace ko sata wa imma muharramun li hay'atihi ko kuma ya zama an haramta ne saboda saboda kamannin sutura almustamilatu almustamilatu almustamilati ala mafsada kuma kamannin da suka da suka wato suka kunshi barna fakadhalika hadha muharramun ala sirfain shi ma wannan haramun ne akan dukkan bangarori guda biyu maza da mata ويدخل فيه اللباس الذي يحصل به التشبه الخاص بالكفار da haka sai tufafin da kamantacceniya da kafir yake kamantacceniya da kafirai wato zai shiga ciki wa yadkhulu fihi libas alladhi yahsulu bi tashabbuh al-khas bil kuffar tufafin da kamantacceniya da kafirai ke shiga ciki zai shiga cikin wannan bangaren ana duk wanda zai yes- yes- yes- yes- zai sanya kaga tufafin ba wai na kwace ba ne ba na jasa ba ne asalin tufafin asalinsa min haitul asal ba haramun ba ne ba amma hai'a shigar sakawan kamantacceniya ne da kafirai to in zai za a samu kamantacceniya da kafirai kuma kamantacce ne kun ga da aka ce alkhas eh duk sanda ake magana kamantacceniya eh ku ku rika fahimta duk sanda ake magana kamantacceniya to sai kamantacceniya da ta keɓanci wanda ba a san ai kama da shi ba in ba haka ba muna ci suna ci ai muna bacci suna bacci to irin wannan kamantacceniya da da da al'ada ce ta gaba daya ko ɗabi'a ce ta gaba daya ba akan ta ake magana ba ana magana kamantacce ne alkas wacce take banci wannan wadda aka hana kama da shi ɗin. Ah, sannan kuma zai shiga ciki ta shabbuku rijal bi libasin nisa'i alkhas bihinna kamantacce niyar maza da tufafin mata da yake bance su kuma nan ma da yake bance su amma kayan da suke sawa muke sawa to kaga yanzu ka je ka lagos ko ko ko ko ko abinan ko oyo ko ondo ah, za ka ga maza da atamfa riga da wando da leshi riga da wando kuma mata ma su sa maza ma su sa to kaga wannan eh, eh, eh, bai zama khas bihin na ba a can leshi da atamfa bai keɓanci mata ba a can shikenan sai ya zama al'adati ba laifi ba ne idan su samu amma mu a nan ya keɓance su to namiji ba ya sa riga da da da wando na atamfa ya kama ka buɗe baki ba- ko kuna yi a Kano
Allah hana yi a ba a ba a yi. ba a yi. mu a nan idan an ga mutum da riga da wando na atamfa to za a ɗauka kabila ne kuma kan shi ko kabilu ne kuma kabilu ne suke yi a can ɗin a rasa yi
asalin hausawa kana da shi a kayanka ba sa yi na taɓa yi ka taɓa yi to shi za ka ce ka kare abu Ka kare- kare- kare- ba a yi a nan sani ba ko zama a gundin ne komai ma ka zauna a ogun a sannan su a shi ke matsalar a nan kasan matsalar Eh, ai ai ya- su ma yarabawan suna sa jalabiya mata mata jalabiya sosai suna ce mata jalabiya eh suna sa to wannan ya ce abin da yake banci mata to shi kenan na mata ne wa bil aksi haka sun kuyan haka abin da yake banci maza fa hadha an-naw'u al-hukmu fihi yaduru ma illati malam yace wannan nau'in hukunci a cikinsa yana yana jujjuyawa ne tare da illarsa famata wujida tashabbuhu famata wujida at-tashabbuh at-tashabbuh al-mahdhur yayin da duk aka samu kamantacce ne da aka ki wal hukmu baqa'u al-mahdhur to hukunci shine wanzuwar abin da aka hana wa mata fuqida zala duk sanda aka rasa kamantacce ne yadda aka ki to zalar hukum to hukuncin ki ya kau an gane Yau, kaga kenan in kana da rigarka da wandon ka na atamfa in ka je ondo ko lagos to kaga can an- an- ab- ab- babu wannan mahaduru to shi kenan hukunci ya tashi in ka dawo nan guraren garuruwan mu to sai ka nade ka ajiye eh, ba za ka saba saboda nan kuma hukunci ya dawo to haka nan hatta tufafi kun ga sai mu sai ya zama mu lura da ba na ce ƴaƴayenmu ba ku ɗaliban ilimi kowa na san eh, eh, kamar yadda yake tsaye a addini akan kansa haka yake tsaye da addini akan iyalansa amma dai tunda masu wa'azi ne a masallaci limamai da sauransu yana da kyau iyayen yara su rika fahimtar irin wannan su wani aski su wani wani wando eh, da za a saka ana koyon waɗansu mawaƙa eh, yanayin wandon da yanayin sakawan a saƙule shi ana koyon waɗansu mawaƙa ko a sa wata riga ko a sa sarƙa a wuya eh, ko a warware a hannu duk irin waɗannan abubuwa kamantacce ne ya ce irin wacce take irin wacce aka hana eh, irin wacce aka hana dole a nisanta eh duk ɗaya ne da atashabbu da ashabahu eh mata zala zala eh duk ɗaya ne wa mata fuke da zala ni kuma ko eh duk ɗaya ne. duk san da aka rasa shi aga yare yayi baɗi kenan wa min hadha an-naw'i al-libasu alladhi fihi suwarul hayawanat daga ci- yana daga wannan nau'in al-libasu alladhi fihi suwarul hayawanat tufafin da yake da hoton dabbobi hoton kura hoton zaki hoton canwa ah, da yake da da- da- da- an zana canwa a jikin riga ko an zana kura a jiki ko an zana waye a jiki to yana wannan nau'in wa libasul fakhr wal kuyala to kaga nan hayawanat da malam yace wato kamar malam zaka ga ya kaucewa maganar mu- hoton mutane saboda a- a shi a iya sanin sa babu yadda za babu
mutane eh eh ya iya sanin sa babu shi yasa bai ma kawo shi ba Eh, domin kuma kaga yanzu na- na mutane ma yafi na dabbobi da wata to kaga min babu aula in an hana na dabba min babu aula an hana na mutane to yana wannan nau'in an gane ko walibatul fakhri wal khuyala da kuma tufafin alfahari da girman kai fa huwa muharramun ala rijali wan nisa duka haramun ne akan akan maza da mata wa min al-libasi ma yakunu muharraman ala rijali halalan lin nisa daga cikin tufafi akwai wanda yake haramun ga maza halal ga mata wa dhalika kadh-dhahabi wal fidda kamar zinari da azurfa wa aksiyati al-hariri al-khalisa da kuma tufafin al-hariri tsantsa aw allati ghalibuha harir ko kuma wacce mafi yawan rinjayen alhariri ne aw fiha aksar min arba'i asabi min alharir ko kuma abin da ya haura sama da yatsu hudu na alhariri a jikin tufafin girman sa kaurin sa ya wuce yatsu hudu na alhariri wa yustafna min hadha lirajuli ma duna arba'i asabi malam yace eh, eh, daga wannan hanin ana togewa ga namiji ma duna arba'i asabi abin da yayi kasa da gurbin yatsu hudu girman yatsu yawan girman yatsu hudu min alharir na alhariri ga namiji kamar gurbin da bai wuce girman yatsu uku ba ko yatsu biyu ko dan wani dan zane na alhariri a jiki za wannan za a masa za- za za- za a toge ga namiji zai au arba'in fakat ko kuma bai wuce ko kuma yatsu hudun kadai bai haura ba wannan duk a hambaliya ce mazhabar hambaliya to galibi zaka samu malaman fiqh a wannan babun babun jini babun alhariri babun zinare suna da irin waɗannan toge-togen cewa in bai kai girman kaza ba in bai kai kaza ba in bai kai kaza ba lura wala wala Allah umumin shari'a na yadda shari'a tana takan yi hukunci ne akan akan aglabiya da haka duk abin da bai yi rinjaye ba to hukuncinsa yakan bambanta da wanda ya rinjaye wasti'maluhu fil harbi da amfani da shi a yaƙi eh kamar a- a- abin a- a- makami aw li maradin ko kuma amfani da shi a abinan a a- a jinya min hukkatin wa nahwiha kamar abinan kaikayi da kayin jiki kuraje ko makamancin su nakan ga wannan a karatu akan suna cewa akan sa tufafin alhariri don yana ɗauke kaikayin kaikayin jiki domin wannan bukatar ta sa aka saka shi ba mu da shi ma mu yanzu ba mu ma san shi wa kadhalika kiswatul ka'aba hakan nan tufatar da dakin ka'aba da alhariri wannan ba- babu laifi an toge wal mushaf al ha- wal wal mushaf da da wato abinan gafakar alqur'ani bil hariri da alhariri kullu hadha jaiz mallan ce duk wannan ya ya halatta wa amma tahrimul aksi aksiya an najasa amma haramcin wato tufafi wanda suke na najasa ka juludi sibai kamar fatin fatin namun daji asiba namun daji ko ka ce a saboda duk dabba da take da fika kafa hudu take da fika dabba mai kafa hudu mai fika kaga harkar ya shiga ciki fa hada min babi wujubi tajannubul khaba'ith wannan kuma yana babin wajibcin nisantan kazanta kulli hafi kulli shay wato dukkanin ta a cikin komai ba ma sai a tufafi ba Eh, irin waɗannan sukan abunan tufafin da aka- da- da suke na fatin irin waɗannan dabbobi to sukan yana babin nisantar kazanta ne wa amma sihhatu salati wa adamiha to amma a babi na ingancin sallah ko rashin ingancin sallah tunda shine ya kawo mu fi saubi a cikin tufafin da almuharram haramtacce ne almuta'alliqu bi satril aurati kuma wanda yake da alaka da suturce al'aura fa innaha la tasihu bihi salatu sallah ba ta inganta da shi fardan wala nafila la farilla wala nafila illa ma'azuran sai kadai wanda yake da uzuri bi jahalin aw nisyani na jahilci ko mantuwa wa kadhalika al-muttar haka wanda yake cikin matsuwa da ba yadda ya iya sai wannan sai ce fa inna kulla ma'azurin idza fa'ala mahzuran fil ibadati fa ibadatuhu sahihatun kama annahu ghairu afin kun ga wannan kaida ce kaida ce kamar yanzu a baka assignment ne a ce ka bi littafin irshad ka cire kawai da malamin amfani da su to irin waɗannan wuraren kaida ce fa inna kulla ma'zurin duk wanda yake da uzuri idza fa'ala mahzuran idan ya aikata abin da aka hana fil ibadati a cikin ibada fa ibadatuhu sahiha to ibadarsa ta inganta duk mai uzuri in ya aikata abin da aka hana a cikin sallah sallarsa ta inganta in za ku tuna manzon sallama yana sallah ya ji wani yana magana ana sallah aka yi da sallah ce waye muna sallah yana magana to ni ne ya mu aikin Allah ah yace masa sake bai ce masa ya sake ba duk mai uzuri in ya aikata abin da aka hana to ibadarsa ta inganta a cikin ibada ta inganta kama annahu ghairu afin kamar yadda kuma in aikata abin sabo ne to shi bai saban ba wannan ka'ida ce an fahimta to ana akwai abin da nake so ku fahimta da malam yace almuta'alliqu bi sitril awra a can asama wanda yake da alaka da sitrta al'aura yawanci ana muku tambaya me hukuncin sallah da riga mai hoton mutum ko da zani mai hoton mutum yanzu anan malam ya baka ya baka ka'ida ka'idar kuwa ita ce idan wannan hoton idan wannan hoton da shi aka rufe al'aura to sallah ba ta yi amma idan wannan hoton ba shi ne ya rufe al'aurar da ake bukatar a rufe a sallah ba to sallah ta inganta kun sun kayi wannan kafin na dawo baya to ya sa dawo baya da malam ya ce wa amma sihhatu salati wa adamiha wa amma sihhatu salati wa adamuha fi saubi al-muharrami al-muta'alliqu bi satri al-awra المتعلق بستر العورة فإنها لا تشيخ به الصلاة فرضا ولا نفلا أنقانكم يا الله تعالى أعلم صلى الله عليه وسلم